أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرت من شعاني بها في دائرة ناجي ونفعت نفسي برقوني بها إلى أسماء بسك ورئاتي وارفت نور تحصني بها والمنتمين إليه من شر الجاهلين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعضاء الطائعين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai karin albarka inda muka taru domin suna da junan mu abin da zai amfani mu duniyar mu da kuma lahira yau karatun mu kai tsaye yana da alaka ne da tufanci wanda idan mai sauraro na tare da mu mun ɗau tsawon lokaci muna magana kan abin da yake da alaka da mataki na uku a cikin matakai na sufanci ko makamat wanda yake shine na uku a riba abin da mutum zai yi domin ya samu neman yardan Allah kuma ya samu yardan Allah subhanahu wata'ala mun kwashe wurin makonni da yawa muna karatu akan abin da wannan gabatin kawai ke kunsa idan za a iya tunawa dai mun faɗa a cikin karatukan mu cewa makamai ko ko marati na sufaye an kasa shi zuwa na ruhi maratib na ruhi a sufaye a gurin sufaye an kasa shi zuwa gida biyu ne akwai al-maqamatu akwai al-ahwal to yanzu muna kan maratib ne na al-muqamat ba al-ahwal muka ce mataki na farko wanda mutum zai fara takawa akan wannan shine at-tauba mutum ya lazamci yawan tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ko da yaushe kawai a ganka kana cin neman gafaran Allah subhanahu wataala domin abin da zaka iya aikatawa wanda zai zama to kore da gangan ko ko bisa kuskure ko ba haka ba domin dan adam ko da yaushe yana cikin kuskure ne sai dai wanda Allah subhanahu wataala ya kare shi to wayan wannan tuba da zaka yi wai kai astaghfirullah astaghfirullah yana daga cikin abin da zai kimace ka wurin ƙara ɗaukaka darajarka ka diga inda Allah subhanahu wataala ya faɗa abin da yake da alaka da istighfari da yawa a cikin alqur'ani da girma ka ga yanda ya magana akan tuba a cikin alqur'ani wurin ayoyi daban-daban masu yawa to makami na makami na farko kenan a wannan maqamat na maratib nasu shine matakin farko da zaka fara takawa shine matakin tuba mataki na biyu shine asabbu hakuri an maka yan wa zai tunawa maka kawo ayoyi da suke da alaka da mas'ala ta haƙuri yadda Allah subhanahu wata'ala ke jan hankalin mutane cewa abin da za ka yi karo da shi kai haƙuri ne kai haƙuri kai haƙuri kai haƙuri ko ba kun su tafiru rabbakum a ba wannan ba da yake cewa inna fi sabran jamila innahu yarawnahu ba'ida wa narahu qariba ko ba haka ba wani ayan kuma Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu sabiru wa qabiru wa rabi ko ba haka ba da Allah subhanahu wata'ala yin alƙawarin sai ya jarabci mutane da nau'uka na musiba da bala'i kala-kala a ƙarshe sai ce a haƙuri ne ko ba haka ba so na wannan kun bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa nafsin min al-amwali wal anfusi was thamarat wa bashir min as-sabirin ko su wani ne as-sabirin inna Allah ya ce alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un me yasa aka dauki wannan matakin a matsayin shine mataki na biyu in dai kana son ka gyara zuciyanka saboda rayuwa ba ta rabuwa da jarabawa kala-kala wata jarabawan da za ta zo maka sai ka ganta kamar ta daɗi ƙarƙashinta kuma duku-duku ne haka mala ko wata jarabawan za ta zo maka da ita abu da wahala mala amma kasanta kuma daɗi ne ko shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tunkule maka cikin wancan ayin da ka haddace ko wasa an takrahu shay'an wasa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wasa an ne farko wasa an takrahu ne farko wasa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wasa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun to shi tsaka ce farko mataki na farko shuba mataki na biyu dawwaman shi kan hakuri domin wannan ibaran da kaga kana yi yanzu da ba dan hakuri ba da ba za ka iya ko shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce mu nema gudunmawanta kan hakuri wurin yin masallah ya ayyuhal ladina amanu ta'inu bisabri wa sala ka gani ko to mataki na uku shine riba riba neman yardan Allah a matsayin ka na musulmi a matsayin ka na dan tarika a matsayin ka na sufi ana san duk abin da zaka yi ka nemi yardan Allah ba yardan mutane in ka je za ka nemi yardan mutane to mutane za su yarda da kai za ka je lahira a sa ka auta ya zama da kina yanzu ya koma ya koma riya ko domin ka yi abu ne ba dan Allah ba ka yi ne dan neman aha yardan mutane mutanen kuma sun yarda da kai shi kenan sakamakon ka kenan a duniya za ka je lahira babu kun mutane ne ka iya tsallake wannan Allah ka sanya mu cikin wanda su iya tsallake kai abu don Allah kawai ba don neman yardan wani ba ko don burge wani ba ruwanka da wahalar da za ka sha ko za ka fuskanta in dai Allah zai yarda da kai cewa wannan abin da kai ka yi ne don Allah shi kenan domin kafin da yardan Allah ba a samu da kawai ko ba haka ba yardan Allah ai wasa ne ma ka ɗauka wai cewa wai za ka samu yardan Allah haka kawai babu jarabawa ina in dai kaga dan sanda bai taɓa samun ƙarin mukami ba sai bayan ya ɗan sha wahala ya ɗan sha wahala kai ya ma sha wahala soja ba zai taɓa samun ƙarin mukami ba ko daga igiya dai a ce kawai ya zama kanan sai ya ɗan sha wahala ya ɗan kai ya ma sha wahala ko wani sojan fa sai an tura su wurin da ake kashe mutane ne ya je an bubbuga an bubbuga Allah ya kwace sai ya dawo sai ya ce to wannan an jinjina mai a ƙara mai mukami ko ba ka ji ba to ya tunanin ka kuma Allah ne zaka nemi yardan shi kawai ka sai ka tabbata ka babu kaje zaka samu yardan Allah ina aiki zaka yi ilmantarwa faɗakarwa shiryar da bayan Allah taimakon su hanyoyi mabambanta juna karke mamaki wani zai sami yardan Allah ne cikin kai abin da kake raina bar na maka misali yanzu da yawan mun hada tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa wata mata taruwa lalatacciya kenan dai ko kuma a kasar wata aka zamu ce ko ko wanda aka ce mai taruwa aka ce mata taruwa an gama lalata ko ba haka ba to wannan matar taruwa ce lalatacciya ce tana yawo yawo tana cin yawonta na ina za a buga ko shikenan sai kishi ya kuruta sai ta dofa wurin da akwai rijiya da ta zo wurin da akwai rijiya sai ta tarar da gatare na shi ma kishin ruwa ya koro shi ya zo ya zauna bakin gabar rijiyar tilla kare ne shi ba zai iya wurga guga ba ai ko zai iya ne ba zai iya ba zai taimaka mutane kuma ku zo da Allah ku taimaka min da ruwa ne ba zai iya ba to dan gashi nan shi ma a bakin ruwan nan a bakin rijiyar nan kishi na damun sa wannan karuwa lalatacciya ko ta cire takalminta kai ka dauka irin takalmin da muke sawa yanzu ko ba shi ko bai dan rubun nan haka ka san su da ke fata ne na fata ne ta shiga rijiyar ta ɗibo ruwa a cikin takalmin domin rijiyoyin nan ne wanda babu zurfi ta ɗibo ruwa a wannan takalmin nan kaga babu kofi kenan a wurin babu duka sai da takalmi domin nassin hadisin kenan ta shayar da shi ruwa da takalminta kenan ta ma ta sha ruwa da mene da takalminta bayan ta gama sha sai ta ɗibo ma wannan dabban lalatacciyar dabba a garinmu ko ai duk wanda a garin nan aka ce ne ka gan shi ne kama da kare ko ko ka gan shi ne hali iri na kare ka cuce shi ko ko a Qur'ani da Allah subhanahu wataala ya kawo magana akan kare to wuri ɗaya ne ya zo wurin abin kirki ko ba haka bane shine na suratul kadi wa kalbuhum basidun birayi to sauran wuraren duk inda kare kare a Qur'ani to ya zo kan mutumin banza ne masaluhum ka masalil kalbi in ta hamil alaihi yalhas aw tatruku yalhas ko ba haka ba to wannan matan sai ta ɗibo ruwa ta baiwa wannan karan wannan kare sai ya sa Allah subhanahu wataala ya ce to wannan abin da kai ni na yarda da ita kuma na yafi mata kuma aljanna zan sa yanzu mutanen mu nawa ne za su kalla shayar da kare a matsayin wani abinci tsakani da Allah ne mu tambaye junan mu mutane nawa ne wani gani yake ma an zama makare ruwa to kaman kayi taimako wurin saban Allah ko ba haka wani ne to kaga shi Allah subhanahu wataala ya koya wani aiki ne zaka aikata ya yadda da kai dukkanin da wani musulmi da ka gani na kwarai burin shi shine ya samu yardan Allah ko ba haka ba domin mene mun karanta alqur'ani mun ga sakamakon wanda Allah subhanahu wataala ya yarda da su shine gidan aljanna wanda dai wannan karatu namu yayi dogon bayani akan wannan ko aya mafi saukin kawowa a cikin kwalwan yanzu suke ayan da kowa tun yana karami ya haddace na suratul menene lam yakun ko Allah subhanahu wataala yake cewa radiyallahu anhu wa radu anhu zalika liman khashiya rabba ka gani ko to wannan arriba riba Allah neman yardan Allah madaukakin sarki shine mataki na uku a wurin malaman sufai cewa in dai da gaske kake kana son ka zama sufi kana son ka zama dan dariƙa na gaske ba wai a baki ba ba wai a rike tarbi ba kana yawo kwararo kwararo da gaske kake yi to wayannan matakan ake so ka bi mataki na farko ne a tauba yawaita tuba mataki na biyu haƙuri mataki na uku neman yardan Allah mataki na gaba shine al-yaqini yaqini wanda akan sai zamu tashi a karatun mu yau menene yaqini ko tunda shine karatun mu yau al-yaqini malaman larabci sun yi maganganu da yawa akai suka ce na farko al-yaqini shine izahatu shakk kore duk wani kokonto da ka iya gijirowa cikin zuciyanka sai wai Allah zai iya sa in shiga aljanna kuwa sai ka tashi yanzu komai a zuciyanka ko ba haka bane amma Allah zai iya sa musulmi Allah zai iya sa musulmi a aljanna kuwa ayin musulmin nan imanin shi bai kai na annan ba Allah ba zai ba ma na tunanin Allah ka ai sai irin sahabbata wa ya sa ka wannan Allah zai sa musulmai su shiga aljanna ka ce kwarai kuwa me yasa saboda musulman da ba da su suka imani ko dan da kake zaunan nan sai yanzu Allah subhanahu wata'ala sai ya sa na zama shugaban kasa sai ka ce shi ya komai sauki ka dai ga mataki da ake kaiwa shugaban kasa ba nan ku gaba ko to amma wai zuciyarka ta raya maka wai za ka iya zama shugaban kasa kuwa ba wai ciyaman ba ba ba gwamna ba ba dan majalisa ba shugaban kasa gaba ɗaya kenan Najeriya kowa na hannunsa to wai zuciyarka ta raya maka wai za ka iya zama shugaban kasan nan kawai ka gaya ma zuciyar cewa shi ya komai sauki a wurin Allah ko ba haka bane to idan ka shek kora duk wani kokonto a cikin zuciyarka yana daga cikin ma'anan al-yaqin suka ce ma'ana na biyu khalisul haqqi wa asahuhu tantagaryen gaskiya da mafi ingancin gaskiya in ka gan shi al-yaqin to abin da ake nufi ke akan wannan Allah subhanahu wataala ya faɗa wancan ayan cewa wa innahu la haqqul yaqin ko ba ka ba fa sabbi bismi rabbika al-azim waqi'a wa innahu la haqqul yaqin wannan magana da kake ji ana faɗa to la haqqul yaqin tantagaryen gaskiya ce ko kokonto babu tsabagen gaskiya ce wanda ko kokonto babu ya za ko wani musulmi wanda yake kokontar cewa qur'ani ba maganar Allah bane ai babu ko to ka gani kenan sannan har ila yau yaqiru al yaqiru yana zuwa a larabci da ma'anar mutuwa an gane wannan al yaqiru yana zuwa a larabci da ma'anar mutuwa a wannan ma Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana shi a cikin alkur'ani mai girma inda yake jan hankalin musulmai da kafi yadda su shagaltar da rayuwarsu su ɓata lokutansu kan abin da ba zai amfane su ba duniya da lahira duk abin da ka san ba zai amfane ka a duniyanka ba ballantana lahiranka ka ka ɓata lokaci a kai shi kamar misali kallon fina-finai zai amfani ka duniyar ka ne ba abin da zai amfani ka da yawa daga cikin wanda ke yanzu Allah mun gode mai ya kawo mana saukin abin ko ya mutane da yawa sai su cire kuɗin su sai su je silma silma ake cewa a san Hausa ko amma a turanci silma ko yawwa silma faɗa da Hausa tunda mu Hausawa ne sai mutum ya cire kuɗin shi sai ya je silma in ka san da yake ne yake sai ya ce maka ya je kallon ya je kallon India zai yi wa fara wannan kallon in karfe takwas na dare ba zai dawo gida wurin iyalin shi ba ko wurin ɗan uwan shi sai ya kai ƙarfe goma idan wannan awa biyan an lalata ta kan abin da ba zai amfani shi a duniyar shi ba ballantana lahira kan ga mafi yawancin lokacin da ake zuwa sinima ɗin ai indiya ake kallo mafi yawancin indiya ne da yawa daga cikin wayanda suke kallo kuma suke shiga wannan sinima ɗin ba sa gane abin da ake faɗa abubuwa guda biyu da kai mutane su kalla an yi rawa ko ba haka bane da ji shori na na ji shori na shi kenan an gama an gama ce sai abu na biyu a yi fada isha isha isha a naushi wannan a naushi wannan a naushi wannan duk kuma wannan naushi ba da gaske bane ba tsabagen tsarawa ne kawai wasan kwaikwayo ne to yanzu wa'annan wasan kwaikwayon da wannan rawan ta ina zai amfani ka duniyanka da lahiranka kai fatan ka kenan to kaga wani zai ce ai yana kallo ne saboda koye yanda ake yin fada to kai fatan ka kai fada da mutane kaga duk wanda ya zamanto fatan shi shine ya kalle yanda ake yin fada domin ya rika yin fada da mutane zuciyar shi lalatacciya ne shedani ne ai kai mutumin kwarai ba ka fatan ma ka ga fada ballantana har ka fado kanka ko ba haka ba saboda haka duk abinda ba zai amfani ka duniyanka ba ballantana lahiranka ka ka kwaci lokaci a shi ko fi da ka zo ka ga ake yi in firan nan ba za ka amfani ga duniyanka ba da lahiranka kake da ka tsaya a wurin me yasa domin Allah subhanahu wata'ala ya tsara rayuwar mutum ne akan lokaci karatun zai maka dan girma ka san wannan karatu na tufanci ne yan tarika ne saboda ka in ba ka na ba za ka gane ba akwai dubayen ko to Allah ya ƙara taimakon yauwa wannan karatu sai ka nasu wannan karatu ne na ɗan ɗarika tufayen musulmai in baka natsu ba ka gane abin da muke magana kai Allah subhanahu wata'ala ya gina rayuwar mutum ne akan lokaci ɗan adam ba komai bane face lokaci me yasa muka ce haka an tsara ka ne za ka rayu akan awanni akan sakanni kowane sakan ɗaya na in ya tafi to kai ne ka rabu ba sani ban kun gane yanzu ɗan adam tarin lokaci ne kawai kamar kai ne ka samo kara kara an san kara ko kara sosai sai ka samu kamar a ce guda ɗari sai ka ce za ka rika ɗaukar ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai idan aka yi kwana ɗari nawa kenan zai rage babu to haka ɗan adam zai ta yi ɗan adam ba komai bane face tarin awanni da kuma sakan idan sakan ɗaya ya tafi cikin awon ka ɗaya yanzu an rage idan wani ya ƙara fita an ƙara ragewa kenan ba za su ƙara dawowa ba har abada haka za su rika tafiya idan aka ci lokacin sakan ɗin da ya ƙare ya kawo yanzu sakan sittin shine ke bamu minti ɗaya minti ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya to fitin awa ne ka ƙare a cikin rayuwarka kenan fa yanzu kaga daga kullowar safiya daga kullowar rana zuwa yanzu awannin mu ne suka tafi suka ƙare saboda haka da ni da kai idan ba mu yi abun kwarai ba a cikin wa'annan awannin mun yi asaran su har abadan abada wa'annan awannin ba za su dawo ba kai ka ɗauka kamar wannan karace da ka ɗauka ka ƙona ta ta zama ta zama ne yanzu toka za ka iya tattaro ta kuma ka ce ka dawo da ita koma kara kuma an riga an gama da ita har abadan abada to haka ɗan adam yake rayuwarsa gaba ɗaya ɗan adam ba komai bane face awanni da kuma sakan shi yasa duk inda ka zauna ka tabbatar abin da zai amfani da kake yi idan ba abin da zai amfane ka bane dan wana wahala kake da maka wahala ne to a irin wannan ne sai musulunci kuma ya tsara maka wani abu daga dadin musulunci sai musulunci yace lokacin da zaka ware iyalinka shi ma dai yake ibada amma mutanen mu ana yi ne ka dawo gida ka zauna da iyalinka ka zauna da su ku tattauna in fira ne ayi fira in wani abu ne wanda za a tattauna a tattauna shi ma matsayin ibada amma mutanen mu ana yi ne sai ka ga wasu mu an aka dawo wurin aiki ma ba za a shiga gidan ba sai a zauna a waje sai an kai wuraren karfe goma wani sai ya kai sha ɗaya sannan zai shiga gidan iyalin shi sannan abin haushi kuma asuban fari in ya fito sallar asuba ba zai ƙara komawa gidan ba sai karfe sha ɗayan nan na dare kadiga akwai mene akwai bukatuwan ɗan adam ya tsaya ya gyara to shi Allah subhanahu wata'ala yake cewa yake jan hankalin mu yake magana akai ɗan adam ya tsaya ya karar da lokacin shi cikin abin da yake da alaka da bauta wa Allah subhanahu wata'ala domin cikin kowane lokaci naka da kake rayuwa kake wannan motsin kai haka shi Allah wurin shi ibada ne ban sani ba kun gane wannan shi Allah subhanahu wata'ala ba wai kai alola ka zo kai sallah shine ibada ba ba wai ka zo kai azumi a kira sallah ta haruwa shine ibada ba ba wai ka biya kuɗi ka je aikin haji shine ibada ba a'a a wurin Allah wannan yanki ne daga cikin yankin ibada me ake nufi da ibada a wurin Allah a wurin Allah subhanahu wata'ala rayuwanka gaba ɗayan shi to ibada ne za ka yadda da ni idan na karanta maka wannan bayanin da zan maka yi menene dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce ya hana zube ba faɗa ba ko ba san zube ba ne in taɓa na kusa da ni ko shi ne zube ya yi zube allon ya fice duk ba motsi ba ne da jiki ai motsi ne da jiki musulunci ya ce na hana saboda mene ibada ne kai kake ciki idan kai wannan zumben yanzu zunubi za a rubuta maka idan kai wannan ya fitan ya fitan shi ne ka saba mutum da hannu sai ka isara ko musulunci yake in ka yi wannan to zunubi za mu rubuta maka ko zumbe da baki kuma ba na ran naira wani irin da kaɗan yakan nan zai maka ba musulunci ya hana Allah fa sura sun guda ya saukar yake wailun likulli humazatin lumaza an fara ganowa cewa rayuwanka Allah ke nufi gaba ɗaya ibadar ce in baka gano wannan ba bari mu ƙara maka tafiya ga wannan na tahowa ga shi nan yana tahowa ka ganta to ta tafiya a wurin Allah subhanahu wataala ibada ce in ka yi ta ba yanda Allah subhanahu wataala yake so ba zunubi za a rubuta maka kallo kallo ba shi bane dai abu mafi sauki ko dan yi haka dan yi haka dan dan yi haka ko ba ga bane da ko wayan ka kalle ka kai wannan kai wannan ko ba ji bane dai kallo in ka ga dama ka kalla qur'ani in ka ga dama ka kalla tv in ka ga dama ka fito titi duk wacce ka wuce ka kalle ta shi Allah ba ruwan shi a matsayin ibada ya sani wannan kallon naka saboda haka in kuma za ka kalla mutane Allah ya ce muna nan muna kallon ka sai ka zo lahira za mu turke ka sai ka yi bayani a'a dan wani ake da imani yasa kace subhanallahi Allah ne ya faɗa wannan ba ni ya faɗa ba ba mamaki kai ka karanta ne da sauri ka wuce baka gano wannan sakon ba Allah subhanahu wataala ya hada su a wuri biyu a jere yace wala tusa'il kaddaka linnas kar ka riga kallon mutane kallon wulakanci kallon raini ana kallon waye waye wani ka gani alawaye yasa wa ya saka kallo na raini kallo na wulakanci musulunci yace haramun ne ban yadda a ji kenan harara ya shiga ko bai shiga ba harara ne yake haifarwa a cikin al'umma rigima ka fitina haddaka lin nasi idanuwanka ka tsaki juya kana kana kallon mutane musulunci bai yadda ba in za ka kalla mutum ka masa kallo na mutunci in ba za ka iya mai kallon mutunci ba ka kalle shi domin in ka mai kallon da ba na mutunci ba ne to ka shigo layi zunubi za a rubuta maka tafiya ko wala tamshi fil ardi maraha in kai tafiya ta takama musulunci yake to ka shigo gonan zunubi yanzu kenan rayuwarka gaba daya ba a lissafa take ba dan wana ai a lissafa kenan take ko ba haka bane saboda haka ibada a wurin Allah ba ta takaita wurin alola da sallah bane a'a rayuwarka ne gaba ɗaya kowane motsi kai to alayina sai kai lissafi akan shi sai kai bayani Allah mun tuba Allah ka yafe mana sai Allah subhanahu wataala ya tattara wannan yace maka wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin sai ta bauta wa Allah subhanahu wataala kenan rayuwanka gaba daya awa 24 kai tabbatar kana cikin bauta wa Allah ne menene bauta wa Allah nan aikata abinda Allah yake so da barin abinda Allah baya so hatta ya yaka yaqini har yaqini ya zo maka menene yaqini a wurin mutuwa ba taba samun wani mutum wanda yake mutuwan nan ba gaskiya bane ka taba gani in ka ce haka to ka tuka duba ina baban ka yake ya rabu a zan yi kai baban ka na da rai to ina baban babanka kaka kenan yanzu aka sarauta ina yake baya nan ya rasu a zai yi kai yaro ne kakan kakan ka nan to shi ma kakan naka ina baban shi kakan ka na biyu kenan zaka tarar da baya nan kenan inda mutuwa ƙarya ne ya kamata ya dawo ai ko ba haka bane ya kamata ya dawo tunda gidan da kuke ciki ya gina ko ba haka bane in ba shi ya gina ba yaron ne yayi kudi ya siya to ya kamata kakan ya dawo ya zo ya ga irin abun alheri da jikan shi yayi amma ka taba ganin wani ya dawo ne bai dawo ba saboda haka aka yi amfani da sunan mutuwa a matsayin yakini tabbas ne kawai kana ji kana kallo haka nan zaka dauki dan uwan naka ka kai shi wajen gari sai a haka rami a tashi a wurin kai ne zaka rika cewa can wurin ma bai rufu ba a sa ƙasa a sa ƙasa ko ba ka bane a sa ƙasa a sa ƙasa a kawo ciyawa a kawo ciyawa in kuma birni ne ku miƙo kwali ku miƙo kwali me yasa saboda yaƙini ne ya faɗa kan shi ka tabbatar wa a yanzu fa da za a ce to dan uwan nan naka da ya rasu ko matan nan naka ya rasu ko baban nan naka da ya rasu a ce to gashi nan an bar maka shi ya kwana a ɗakin ka kwana uku kwana hudu wahala ba ya zo ke ba ku gane ba ko wahala bai zo ba ba shi yaron ba al'umman unguwan ma sun shiga uku domin wari ɗan adam zai fara in ɗan adam ya mutu ya kai kwana uku ba a birnin shi ba to lalacewa zai ciki zai fara kumbura wari zai fara fitowa haka in fa ba a yi sa'a ba fatan zai fara tabulewa in ba a yi sa'a ba wani bindiga ce zai fushi warin dan adam in ya mutu ya fi warin kashi in ana kwashewa ba sai man kun taɓa ganin yadda ake kwashe kashi ko a ce kashin ana kwashe shi ba tare da an sa mai irin abin da zai rage warin nan nashi ba a ba a sa ba can ta kajen kashi to wannan warin kashin bai kai warin mutum ba in ya mutu ba a rufe shi ba dan adam zai yi abin mai shi a daki gwando da wani tare ina dan adam zai tafi ya tsaya shi sa Allah subhanahu wataala ya ce to kai musulmi da kake da hankali kai ta bauta wa Allah subhanahu wataala kakka yadda kai fashi kakka yadda da minti daya ka kauce wa hanyarsa domin wahala ne zai biyo baya shi Allah subhanahu wataala idan aka kauce ma umarninsa na awa daya to ka kaddara cewa mutum zai yi shekara dubu a wuta na wannan sabon da ya yi na awa daya shekara nawa dubu kaga dai sabon Allah na na mene na awa daya mutum yayi ko to ya kaddara a ran shi zai shekara dubu a wuta saboda wannan sabon Allah da ya da rana daya ka san karatu zai maka girma kace a sabon awa daya sai mutum Allah ya sa shi yayi shekara dubu a wuta sai mu ce maka kwarai ka karanta kai ne baka gano ba da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa inna yawman inda rabbika ban gane ba wa inna yawm wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu rana daya a lahira daidai yake da shekara dubu na duniya da muke kirgawa sai ka taba ganin a samu mutum kawai a turo shi na'am a ga wani zai zai yi kaman kwana bakwai a wuta kenan zai yi shekara nawa dubu bakwai a wuta ai abin da ke ɗiban yahudawa kenan ko yahudawa su cewa suka yi za su saba wa Allah ko in ma a su yayan Allah ne matakin farko cewa suka yi su a yayan Allah ne na hannu abu na'ullahi wa ayyubaru Allah ya ce ma annabi to ga musu kul fa lima yu'adhibukum bi dhunubikum sai suka ce to a to ayan haka ne ayin ma za mun je lahira an ma har za mana wani azaba bai wuta mana azaba na kwana bakwai ba me ne kwa me faru kwana bakwai suka ce kwana bakwai nan shine kwanakin da aka hana su kama kifi sai suka kama ko ba haka ba wasu suka ce a'a kwana bakwai ɗin nan shi ne e kwana bakwai wancan na biyu ke da suka ce in har za a musu azaba in sun je lahira bai wuce a musu azaba na kwana arba'in ba me ya faru kwana arba'in annabi musa ya basu ya je ya gana da allah subhanahu wa ta'ala ko واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا ko ba haka ba ووعدنا موسى ثلاثين يوم ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وأنا أربعين da suka yi suna bauta wa ɗan maraƙi suka ce in ka ga an masu azaba su yahudawa a layira to wai na kwana arba'in ne za a mutu to ka kaddara daga nan wurin sai ka ɗan tsaya sai ka ce dubu ko dubu su arba'in nawa kenan miliyan hudu dubu su arba'in dubu arba'in ai gwamma a rika yau na kowa zai gane ne kada wani yaje ya ce ai ka a kan karatun yadda yi gaba kan ce ake yi kariya ne kai ne ba su gane ba dubu su arba'in dubu arba'in to haka farasi a lahira kai za ka yadda mutum ya yi shekara dubu arba'in a wuta waye zai yi da wannan to ai kaga kenan idan ka ga mutum yana yunkurin saba wa Allah subhanahu wata'ala ko yana saba wa Allah subhanahu wata'ala bai san Allah bane karancin dai azaba da za a mutum dai a ce yayi kwana daya ko ba haka ba to kwana ɗaya kuma a lahira daidai yake da shekara nawa dubu kai wai wannan ma ba wai an dan zo da sauki sauki ne wannan irin kamar irin ka san wani zama aka samu dan dare dan yi sauki ko dare a samu dare kadan rana ya yawa wani zaman a samu rana ya yawa dare ya kadan ko ba haka yake yi ba za ga wata rana dare ya fi yawa wata rana kuma rana ne ya fi yawa ko to ai akwai aya cikin suratul ma'arij Allah ya ce ne ta'arudul mala'ikatu wa ruhu ilayhi في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة akwai fa lokacin da ba a ci ba kwana ɗaya a lahiran ya yi da shekara dubu hamsin kwana ɗaya kwana ɗaya daidai yake da shekara nawa dubu hamsin faɗa ma kowa wannan ayan Kur'ani ne in mutum ya ga dama ya ƙaryata ya faɗa wuta فقش منه تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حكى الله يجي فيزي إذا مسلم يفعلوا أيضا وأن اللوكة تنفع kaga dai mutum ya halaka wannan domin kenan karatun mu ne yake jin hankalin mu akai cewa lallai lallai mu mai da hankalin mu kan bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kar mu yadda mu fada cikin wa'inda suke saba wa Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa a wannan ayan Allah ya amfani da wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kamar yadda larabawa har ila yau in suka ce in suka ce azzan azzan suna daukan shi da ma'ana al-yaqini akwai inda zannu zai zo a alqur'ani to ba na zato bane ko akwai inda zannu zai zo a qur'ani kuma na zato ne in yazunnuna illa zanna wa ma na'anu bimustaqinina ko kaga in yazunnu illa zanna wannan na zato ne ko قال الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وانا نمي نمي شكما نيكيني يا وانا نيكيني kenan mai dan jin dan karamin larabci ba zai iya fassara Qur'ani ba ko ba ga wani domin nan ka ce zanna can ka ce zanna can ka ce na zato nan ka ce na yaki ya ce ta yaya ko su kalma ɗaya ne Allah ya ce mana Allah ya ce mana to zanni kenan ka gani ko amma a wurin malamai idan suka ce a zan abin da suke nufi da shi yana da ma'anoni daban-daban daban-daban suka ce daga cikin ma'anarsa shine dogaro da samun natsuwa da yaƙini ko wanda babu shakka ko kokonto akan abin da aka yi maka magana akai ko akan abin da zuciyarka ta raya maka shi ake nufi da yaƙini zuciyarka kawai ta ji cewa kai wannan abin haka yake da sama da ƙasa za su haɗe misali ba za ka taɓa canzawa ba kan wannan abu ba a gane ba da sama da ƙasa za ta haɗe kan abin da zuciyar nan naka ta raya maka ko ta gaya maka cewa shi ne daidai ba za ka taɓa canzawa wannan yaƙinin shi ne ya samu musulman farko ko alladina yuminuna بالجنب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون kai banda yaƙini da tabbatuwa akan cewa eh mun yadda Allah nan shine gaskiya wani zai yarda Allah ne ai na daga cikin abin da yasa wasu suka kasa yarda da Allah kenan domin shi Allah nan dan wa baka ganki ba baka taba shi ba baka taba jin wani ya ce ya je wurin Allah nan ya dawo ba kawai wani ya zo ya ce maka akwai wani wanda ya cancanci abauta maka shine Allah shi ya halici sama ya halici kasa ka daga ido ka kalla saman nan ka ga yadda ta garin ku take haka ta nan Kaduna fa take wai a ce maka mutum wai a ce maka wani ne shi kadai sunan shi Allah in ba yakini ba waye zai da wannan to ka yadda cewa eh akwai Allah sai kuma aka zo maka da wani karatu wanda in ba imani ba ba za ka yadda ba ko a ce maka Allah nan yana da wata wuta yana da wata aljanna kai ka ga aljanna ne ka ganta ne ba ka gani ba amma a cikin nan akwai wanda ke kada ta akwai aljanna ne me yasa muke da yaƙini saboda abin ya tabbata a zuciyarmu ga sama da kafa za ta rikirgito ba wanda ya sai canza mu daga wannan ko akwai ne babu ko kai ka zo ka yadda cewa eh ka yadda Allah ne shi ya halitta kafa shi ya halitta kaza sai a tsara rikirgito maka da wani abu wanda in ba imani ba ba za ka taɓa yadda ba za ka ce maka Allah nan kuma yana da mala'iku a ce maka wani mala'ikan kwara ɗaya hannun shi kawai ya fi girman duniya kai sai in ka tsaya ka kalla duniyan nan ba sai ka gani ba wai tun daga kakwato har zuwa garin nan wai har yanzu a najeriya ba ake ko ka ce wai tun daga maiduguri a yi ta tafiya a yi ta tafiya a yi ta tafiya a yi tafiya har zuwa maiduguri wai har yanzu har zuwa me ake mai suna lagos wai har yanzu a Najeriya ake ka gani san wurin malam sai a ce maka Allah yana da halitta kwara daya mala'ika ne hannun shi kawai hannun shi kawai ya fi karfin duniyar nan banda imani don Allah waye zai da wannan akwai ne sai kuma a gaya maka ba in za a zo ɗaukar ranka in mutum zai mutu wa'annan mala'ikun su za a turo sai ƙara kallon ɗakinka an jefa mala'ikan nan hannun shi ƙwara ɗaya daga cikin mala'ika ko wanda ya fi ƙarfin duniya ne sai a ce kuma in zai zo ɗaukar ranka har ɗakin zai biyo ka ba kuma shi kaɗai ba dan Allah banda imani wane ne zai yi da wannan imani ne kawai da tabbatar da ke akan wannan sannan fa sai ƙara mataki na gaba wa min mara zaɓinahum yumshikuna sai a ce kuma sun dukiyanka sun kuɗin da kake da shi sai ka ɗauko duk shekara ka cire wani abu ka bai wa talakawa wani talakawan nan ko tura maka moto ba su taɓa yi ba wanda wani fa zai fitar da zakka yakan fitar da zakka naira miliyan ɗaya wani miliyan biyu wani miliyan goma haka kawai ba kai wanda imani waye zai wannan to mutumin da yake da naira miliyan ɗari aka ce da ya zo kawai zai kasa wannan naira miliyan ɗarin ne zuwa gida arba'in zai ɗauki kashi ɗaya sai ya bayar da ita sadaka zakka kenan a matsayin ta na zakka ko ai mun faɗa wannan cewa yanayin yadda ake yin zakka kenan ko in dai zakka na dukiya ne na kuɗi naira ko ko dala ko wani abu makamanci kawai zaka tara jumlan kuɗin ne sai ka ce yanzu ina da naira miliyan ɗari bakwai to yaya zakan naira miliyan ɗari bakwai zai kama musulunci ya ce kaka ba wa kanka wani wahala ka ce naira miliyan ɗari bakwai ɗin nan araba ta zuwa gida arba'in abin da ya baka to wannan shi zaka ɗauka ka bayar shine zakanka to fa ba wani wanda ya zo ya taya ka ko akwai wani wanda ya zo ya taya ka karshawan ka ne malam magaji babu eh sufi akwai wani wanda ya zo ya taya ka zaman shago ne wani ya kai tela ne fa eh amma telolin ai ma suna da kuɗi wani ya zo ya taya ka dinki sai a ce kawai fa sai ka raba wannan kuɗin gida arba'in ka je ka bayar dan Allah banda imani wa zai wannan to abin da ya rike musulman farko kenan kuma ya rike musulman yanzu kuma shi zai rike musulman karshen duniya sai da in mutum imanin su bai kai ba ya yi rawa ko ba haka ba su kare duke ne malam ya ci gaba da gaya mana zuciyanka ta kudurta cewa wannan abun ba ko ko kwanto ba za ka taɓa yi a kai ba an gani ko wa huwa imanu aljazim bi mazzati ruhi min albadan kaman kai ne yanzu ka kaddara cewa duk mutumin da ka ga yana numfashi to bai mutu ba akwai wani karatu da zai zo ko akwai wata formula da za ta zo ta ce maka mutumin da ke numfashi a'a ya mutu ne a'a kawai karisawa ne ne akwai wannan formula babu ita domin duk wanda kaga yana numfashi to bai mutu ba in dai mutuwa ce bai mutu ba wani abin ne dai ya faru da shi amma wannan mutum in dai har yana numfashi to bai mutu ba kamar yadda za ka ce duk jikin da aka cire rai a jikinsa ya zama gawa akwai wani wanda zai zo ya same ka ya ce maka ka ga wannan mutumin da ke kwance an cire rai a jikinsa amma bai mutu ba hankali zai ɗauka domin kai kana da cikakken yaƙini in dai rai ya fita to sunan wannan mutumin gawa ne sunan shi ne gawa ne domin babu yadda za a iya tashi domin da ana tuwo rai a wani wuri a sama gawa ta tashi da an soma manya-manyan shugabannin ƙasar nan da suka mutu kana ganin ƴan uwan shugaban ƙasa ya raduwa ba za su tuwo ba tsakani da Allah ba za su tuwo ba kana ganin ƴan uwan abacha ba za su tuwo ba kai ma da ka so ka sama babanka ko ba ka bane domin zai yi yadda za a sai da nan ba zai wuce kudin da in an sai da gidajen ku ko ba haka ba ku koma gidan haya baban naku ya tashi ba ko ba haka wani Allah ya fi mana Allah ya ce mana idan dai mai karatun mu ne yake nuna maka cewa al-miskin yana da wannan ba mu ga ma mun yi nisa ba kenan mun fara ne mun fara tuntuɗa ne akan al-yaqin duk ga lokacin mu ya riga ya tafi to amma bari mu samu gaba sai mu tsaya in kuma nan wurin za mu tsaya ma shikenan wa abbara anhu ba'd ulama bi annahu zuhur al-amr lil qalbi bi haythu يصفه كمنزلة المرء للرأي لا شك ولا يرتاب فيه malam yace wasu malamai suka ce idan kana son ka san yaqini menene yaqini to malam yace yaqini daidai yake da al'amarin da zuciya ko ya bayyana ma zuciya ta yadda take ganin wannan abin gashi nan ne kuru-kuru kawai ai haka muke gani ko yanzu shin ma ko wanda ya je lahira ne ai ba wanda ya je lahira ko amma yanzu idan wani ya zo yana maka wa'azi sai za ka ɗauka lahiran nan a gefen gidan shi ko ba haka bane in ka samu malami wanda malami ne sosai ya zo yana maka karatu kan lahira sai za ka ɗauka lahiran nan tana bayan gidan shi zai fara gaya maka idan mutum ya shiga kabari ga abin da zai yi karo da shi ga abin da zai yi karo da shi in alheri ga yanayin alherin in sharri ga yanayin sharrin sannan zai tsawa zai zauna a cikin wannan kabarin shekaru rututu har zuwa lokacin da za a yi busan kaho da an yi busan kaho kowa zai fito wannan da kafarin naka gara sun cinye shi kasa ta cinye shi ya lalace ya bace a cikin kasa kowa zai tashi babu riga babu wando babu mene hula kuma ko ba haka ba haka nan za a taho kowa ya taho ana koro mutane malam za a zo a tsaya a yi turko-turko ko? sai ka ce to ya za ka yi da sirkin ga shi ma ta kan sheki shi ma babu riga a jikin shi babu wando a jikin shi ko ya yi daidai tambayar da na aisha shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ya mutum zai da sirkin shi sheki ai anan abin da yake ya sha kan mutane ya bi da kullum ri'in minhum yau bai da shi a nan yi guri ko ba ta kan sheki haka nan za a tsaya tsawon shekara nawa dubu hamsin malam a tsaye ranar nan fa malam za a karkato ta a karkato ta sai a gaya maka tsakaninka da rana bai wuce kamu ɗaya ba da za ka tsara ɗage haka da hannunka to za ka taɓo ranar amma ranar za ka yi ɗage ɗan wana sai dai Allah ya kare ni malam kaga har yadda fa za a karkato da ranar sai da aka yi maka bayani sai ka ganin abin yanzu a idanka a to wai yanzu ranar nan ba tsakanin ba da ita akwai nisa nisa nisa nisa amma da zan ana rana ka ɗan cire hulanka sai ka yi ranar na damu ko ya tunani kai yana a karkata da kamar daidai wannan fitilan mali ko daidai da fitilan ɗakin ka ko daidai da rufin ɗakin ka ya kake tunanin gumi zai zama a ranar sai ka rika ganin abin yanzu ga shi a idanka kuru kana gani to shine malam yake al-yaqin shine zuciya ta rika kallon abu yana faruwa duka ta malam har za a zo wurin da gumi zai lullaba mutane jidi na maka hausan su ko jidi ya lullaba mutane malam korau daidai zunubinka daidai yadda guminka zai kasance ranar lahira idan kana aikata zunubi kaɗan kaɗan kai baka da zunubi da yawa to gumin zai tsaya ne daidai idan sawu na ƙafanka in zunubin naka ya ƙafe ka ya ƙara wannan to sai ya kawo daidai gwiwanka in ya ƙara ƙafe ta ya wuce wancan to zai kawo cibiya in ya ƙafe ta zai kawo daura da ƙirjinka in ya ƙafe ta zai zo ya zamanto yana maka linzami mene linzami shine kawo daidai bakinka in ka dan tsaya haka zai rika shiga bakinka in ka dan yi haka shi kenan sai ka dan fito sai ko ba gaba kaga wahala ya kawo mutum in ko mutum dan ta'adda ne banda saban Allah ba abin da ya sani to gumin ma zai rike shi haka ba za a tsaya kaga yanzu wannan dan karatun da muka yi yanzu muna kallon abin da idanmu wannan abin ko kaki ko kaso haka zai faru da wasu ranar lahira aka gana ce wasu domin mene a ranar lahira akwai wasu mutane guda bakwai wanda su wannan wahalan Allah ya tsallakar da su wannan wahalan da kake ji rana ta karkato ta yi wannan a zo a yi a su suna can inuwan al'arshi ko ba manzon Allah ya faɗa ba ni na faɗa ko manzon Allah manzon Allah ne ya faɗa ko da kaka ce a kalin wannan yana son ya ce manzon Allah ne ya faɗa iyaka na na maka bayani in ka gyara kanka in baka gyara ba ma kanka daga cikin ko kuma bari mu tsaya nan kowa ya je ya tambayo ya kai shi mutane guda bakwai da Allah zai sa su a gidan a inuwan al'arshi kawai sai da ka tambaya kawai duk wani malami da ka sani a unguwanku ko wani mai ilimi da ka sani a unguwanku ka ce dan Allah ya maka bitar ya maka bitar kawai ya gaya maka su sati mai zuwa ranan karatun nan na tasawuf ni kuma zan ƙara mai ne me ya fa'idan haka kada mutane su ɗauka kawai muna zuwa ne mu zauna kawai mu tsaya yanko bayani kawai ko ba haka ba ka kai ma idan ka je ka tambayoyin na zoyi na fara ka ce malam ugon kuma ya fa eh wannan ma malam ya fa za ka gano cewa ba wai kirkirowa malamai suke yi karatu ne wanda abin da na faɗa yanzu ana in ka je Niger shi za ka tarar in ka je Cameroon shi za ka tarar in ka je can ma haka za ka tarar duk wanda kaga dama duk inda yake a faɗin duniya ka ce mai da Allah mutane nawa ne za su tsaya a inuwan al'arshi tamfurin mutane nawa ne za su tsaya a inuwan al'arshi ranar lahira su wannan wahalar ba su ba ba su kawai masu wanda suka ki bauta suka ki saba ma Allah ne ko kuma wanda suka saba wa Allah su ne wannan wahalar zai same amma kai in je ka kiyaye ko to za ka kai ma Allah ya saka a ciki kai kokari kafin ranar ka tambayo mutane nawa ne ko a mu ai mun gwada ma yawan ka ka na wada satan an tashi ayyo ni wayo ni ka to amma dai ba komai to su dai bakwai ne ka je ka tambayo kuma ko da bakwai din za su wahala ba a samu ba to ka iya samo mana guda biyar ko guda hudu mu a karatun da zamu yi zamu faɗi duka guda bakwai ɗin da yardan Allah subhanahu wa ta'ala an gane wannan ko kuma abin da ke ganin zamu iya dauka kenan a karatun mu na yau abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu waliyyu zalika wal qadiru alayhi nimal maula wa nimal nasir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh za mu tambayoyi ɗaya biyu uku haka shi ke wannan karatun da muke yi wannan na tubancin haka muke karanta da ɗalibanmu ɓarayin sanawiyyanmu saboda mene dalibai su taso su san addinin su ba a je ana ta kama kame ba ina na dole ne kai wannan darasin dole ne in dai za ka yi sanawiyar mu dole ne sai ka ɗauki wannan darasin saboda mene ka san hakikanin abin da karatun ya kunsa ka san hakikanin kuma musulunci yaya musulunci irin wannan karatun in ba nan ba ina za ka je ka ji ko ba gaskiya ba in ba irin nan wuraren ina za ka je ka ji in dai karatun islamiyya ne daga aji ɗaya zuwa aji shida abin da za a karanta maka daban ne ko ba haka ba Allah ya yafe mu Allah ya taimake mu daya biyu uku sai mu tambayoyi in kuma ba za mu yi hattuwa haka na ga ga mutane da dama haka kuma kowa da wajarinsa ba wani yana zazzare min ido ya ce shi sabon aure yake da shi ba kuma amarya za ta fara to bari bari mu ɗan daga ko Allah ya yafe mu kasan a musulunci malam magashi ana ɗan daga mu angwaye kafa ana daga mu angwaye kafa wa alaikum assalam wa rahmatullah ala siratul mustaqim Allah ne ke tambaya a wurin wai da mutumin da yake tafiya ta fiskan shi ta fiskan ma an kifa shi ne kasa ranar lahira Allah zai kare mu Allah ya kare mu akwai wanda fiskan su ita ne za ta zama kafan su za a rika jan su ne malam afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahada shine yafi shiriya amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim ko ko wanda yake tafiya daidai daidai ɗari bisa ɗari na san har yanzu karatun bai fito ba ko kafin haka ayan ta zo haka za ka fassara yanda karatun zai fito shine ka ce kamar da hausa ka ce ma mutane da wanda ake jan fiskan shi a ƙasa aka tufa shi ko mutum ne sai aka tufa shi dan ne fiskan shi nan sai aka tufa shi aka kamo kafafunsa da karamin yaro nan da abubuwa zo nan zo ɗan ƙarami jama'a za su san mana hakuri ko muna yin haka ya saboda mutane su gane zo nan kwanta da kwanta kwanta yawwa yanzu da wanda aka kama shi haka dan da ba da ita ka dan haka yawwa a san hannun ka dan kada fitar da dan ya ga fitar da zaka yi shi to da wanda za a kace ni haka fitar ne ke gudun kwanta a rika jin jimala da ta wuce shi na mugodi a rika jin fitar a kwanta haka kwararo kwararo lungu lungu sako sako kasuwa ba inda ba za a ja ta kasa ba ta da wanda ya zo yana tafiya a kafa kamar yadda kake tafiya yanzu cikin aminci na Allah wane ne ke kan dini shi ne tambayar da Allah subhanahu wata'ala a faman yamshi musibban ala wajhihi ahada amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim qul huwa ar-rahman amanna bi an gani ko yasa Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan ana magana zaki dawo cikin tafsiri me yasa Allah subhanahu wataala ya kawo wannan Allah subhanahu wataala ya kawo wannan misalin shin da wa'anda suke addinin naku an gurɓata shi an jura shi an yi kare kare ko an shigar da abubuwan da yake ba shi bane addinin su kuma sun dage akan cewa lalle lalle shi ne addinin da wanda ya zo ya tsaya kan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne gaskiya za su taɓa zama daidai za su taɓa zama daidai ba to wane ne Allah ko ubangijin wannan annabi Muhammadin da ya sa wannan addinin shine ayi ta gaya maka kullu huwa rahman amanna bi wa alayhi tawakkalna fastalamuna man huwa fi dalalin mubin haka ayi ta karfa da domin mene wa'anda ba musulmai ba su suna kallon musulmai ne a matsayin fatacci ba shi ba ne ko ba haka bane duk wanda ba musulmi ba yana kallon musulmai a matsayin fatattu haka ne kamar yadda musulmai kuma suke ganin duk wanda ba musulmi ba shi ma fatattu ne ko kai wasu namu gaskiya haka ne ko ba haka bane to shi ne ayar ta ce sai ayar ta ce fa ta ta'lamuna man huwa fi dalalin mubin idan kuna mana kallon mu fatattu ne ko to da sannan in mun je lahira za a gane waye da kashi ya samu a cikin musulunci Allah subhanahu wata'ala ya tilasta mu in dai za ka yi sallah dole ne ka roƙe shi ya shige da kai me yasa saboda in ba Allah bane ya shige da kai wani ne ya shige da kai to za ka bace ko kullum ka ce ni ihdina siratal mustaqim ya Allah dubara nan nawa ba za ta kai ni gaci ba Allah na miƙa lamari na gare ka shiryar da ni hanya ba daidaiciya shiryar da ni Allah za ka maimaita wannan aya ko wannan sura ta Fatiha to goma sha bakwai kullum kullum sai ka roƙi Allah wannan ihdinas siratal mustaqim kamar za ka ce ba gane wannan ba menene siratal mustaqim sai Allah ya ce siratal ladina an'amta alaihim hanyar nan wa'inda kai wa ni'ima a ciki. To wannan hanya ita kuma take wancan ɗayan ayar da ka hada ta take maka bayani a kai. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبي هذا عن امس ايكتي صراط الذين انعمت عليهم sai wancan ana ce maka wa man yuti Allah wa rasulahu fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. أنا ما قلت أنا أنا عين يسا kake gani malamai yanzu sun zo za su yi ke da suna za su fara jawabi ko sai su ce maka man yahdillah fa huwa al-muhtad duk wanda Allah ya shiryar da shi ba wanda ya sai ya fatar da shi wa man yudlil duk wanda Allah ya fatar da shi ba wanda ya ke shi kar kai tunanin kai da gaganka yanzu akan shirya kai tunanin wayen kai kar kai tunanin ilimin kai rahma ce ta Allah kai tunanin ka ilimi ne yasa ka zama to kake ganin ka a haka kamar shi yayi akwai wayanda sun fi ka ilimi kuma sun bace in tunanin ka kuɗi ne da kake da shi yasa kake shige ni to akwai wayanda sun fi ka kuɗi kuma sun bace in tunaninka babanka malami ne yasa kai ma ka zama mutumin kirki to akwai wa'inda babansu ba wai malinta ba babansu annabi ne kuma sun bace ko ba ka bane annabi nuhu ba yana da yaro ba ko ba ka bane annabi nuhu yana da yaro bai bace ba yaron ko har Allah ya kawo mana kisan a Qur'ani ko ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين annabi nuhu ya ce ma yaron annabi nuhu ya san yaron nan da yi ma ya ci ba cewa ni annabi dan da ka haifa ba ya yi namin dinka a matsayin kai annabi sannan ga halaka ya zo amma tausayi tsakanin uba da ɗa ya ce ma yaron so ka hau kwalabalina kar ka je ka halaka tare da wayannan kafiran duk yaran ɗan ta'adda ne sai ya ce ma annabi ya ce ma baban shi sa'awi ila jabalin ya wasu mini min alma yi yi su rafa rafa nan ka layi layi girma to ya ke nan ka ga wani dutse can shi zan je na hau zan tsira ba sai na shi daga lokacin ka kaga rashin imani ya yi nisa da yawa in mata ne kashi tunanin cewa saboda mijinki malami ne akwai wanda mijinsu annabi ne ba su imani da shi ba kuma suka halaka har mata biyu ko matan annabi lutu da matan annabi lutu Allah bai koya maka haka bai kawo maka Qur'ani ba ko yace وضرب الله مثلا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا كتب تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يكن يعلمهما من الله شيئا بين سواه ما تم النبوان عن الله فأسفين يسلم kasan me nake musu ma a'a Allah ya fito nace musu wasilar kulan nara ma ta Allah ya ce nan nace kawai duka an gurga su na tare da wanda za su saboda kai da ka ganka a wannan yanayin na mutumin kirki wallahi da ta gode wa Allah domin ba wayan ka bane ba dabaran ka yan uwana za mu dan takaita haka saboda lokaci ya riga ya ga in muka ce za mu dan tambaye karatun ko da ke kuma malamin mu ya ce wani malamin mu da ya karanta da mu a jami'a ya ce haƙƙi ne in kai ma mutane karatu su tambaye ka in ba su gane wani abu ba su tambaye ka ka musu bayani da ban ce za a kulle tambayar ne daga nan amma za mu ƙara amsa ɗaya biyu shi kenan in mun haka guda biyu shi kenan za mu haƙura to malam gadan wanne to ai kace min bari to ai kuma akwai wani suna za mu kira shi yanzu mihrab mihrab wasu na cewa al-mihrab eh aha nan al-mihrab ne mana kuma al-qibla ne a lokaci daya ko suna ne in da gabata kar mu hala abu wannan dai wannan da jima ce ta larabawa su za su je su kai ni ba larabci na karanta ba ni addini na karanta eh ni addini na karanta to al-muhim din nan wurin da ake sallah ko mihrab ne ko haka za a gana a cikin littafin su haka za a gana rubutawa al-mihrab al-mihrab an gani ko Allah ya ce mana tambaya na gaba mun samu guda biyu sura daya to mu je almajirin sa eh barzahu wai wai wai wai wai wa ma adraka mal barzahu ai wani karatu ne wannan kuma barzahu wani wuri ne ka san tasha ka san tasha to tasha ce ta barzahu duk wanda ya mutu nan ake fara sauke shi nan ake fara sauke shi kafin a zo a ɗauki shi mutumin da ya mutu kuma sai na rahin ganshi sai da mafarki ko ban gane yanayin yadda kake so ka ganshi ba yawa a barzahu wai za a haɗu a za a haɗu mana ranka ya daɗi za a haɗu mana za a haɗu za a haɗu a barzahu ai kashi biyu shani to wani wuri ne masauki ko ina son mutane su gane barzahu wani wuri ne tsakanin duniya da lahira a tsakiya yake kamar wannan filar ɗin ka kadar cewa nan dama ita ce duniya ko can wancan windon bayan windon ka nan ne cikin ma'aikiya an gani ko alamin arwan kenan nan wurin daga nan za a sa cikin mutum a rene shi da ya faɗo ta windon nan ko mu gane ba ne da ya faɗo ta windon nan to ya zo duniya ke ko ba ga ta inda mutum ke zuwa duniya ba wani ɗan ƙofa ne ɗan haka ɗan ƙarami ko to da ka faɗo ka zo duniya ke da ka gama sai ga inda za a sa kai yanzu a ya fi faɗin windon kuma ya fi girman inda ka fito haka ne ko ba haka ba ne to ai ka shigo wannan na tsakiyar ke ka shigo wannan ka shigo yanzu ka ka fito daga window ka zo nan inda malam suke inda kuke yanzu ka gama rayuwa mutum ya mutu ka gama ce ka mutu ba ko ba ka gani ba yawa mutum ya mutu za a ga za a gina ne rami wanda ya bi ramin da ya shigo duniya to yanzu zai shigo wannan tsakiya wannan tsakiyar shine barzahu nan za ka ga mutane da yawa wanda ya mutu tun zamanin annabi adamu alaihi salatu wassalam yana nan kai ma da ka zo yau za ka ga za ka tsayawa saboda haka za ku jira a nan kafin a yi busan ƙaho in aka yi busan ƙaho to kowa da kowa yanzu zai mutu kowa da kowa zai mutu idan aka mutu to shi kenan yanzu za a ƙarasa ina za a je yanzu za a je lahira sai an yi busa shi kuma wancan lahiran shi ma busan ƙaho za a yi shi ma busan kaho za a yi shi ne za a ji can Allah bai koye maka wannan ba ya kawo maka Qur'ani wa nufika fi suri fa fa'ida man fi samawati wa man fi ardi illa man sha Allah thumma nufika fi ukra fa idza hum qiyamun yanzurun shikenan ka gantu ka ga baba a wurin sai dai Allah saka ya abun kirki mu ma Allah ya saka ya abun kirki saboda ana zuwa can kawai ma'aiki zai ganka da ya ganka ka zo da abin kirki zai ci jin daɗi shi ma me yasa mahaifinka zai ji daɗi in ya ga ka zo da abin kirki domin ya san ba yadda za a yi bai samu kwamishin ba ba yadda za a yi ne ko domin product ɗin ki zuri'an ki sai abin da ka aikata na alheri yana da lada ai kamar ilimi ne duk abin da ka karantar so za a ba malamin kalada kamar yanzu wannan karatun da nake malamai na kowa sai an dauka an babba shi lada kowane malami to haka ma yake ba da aikin alherin da kai to za a dauko commission a bashi to idan kuma sharri ne ba Allah da dadi yake Allah ya ce kayan ka ne wannan wala tazuru wa ziratun wizra ukra kowa ya dau nauyin shi ko shine wancan hadisin da ka haddace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk ranar alhamis ne ko ana bijirowa da iyaye ayyukan da muke yi kowane alhamis na duniya sai an kawo mu babanka aikin da kai ce ga shi nan yaron ka dallani yayi sallah azhar akan kari yayi la'asar akan kari yana ida da la'asar sai ya tafi wurin fati inna lillahi wa inna ilaihi bai dawo daga gamjin nan ba sai karfe 8 da dare ce to wa'annan shi mahaifin sai ya ce to wa'annan sallolin tarbiyyar da na bashi ke amma wannan zuwa fashi da zuwa gamjin nan ba nawa bane ba nawa bane Allah ya shirya mun da dana shikenan an gama kowane alamis sai an bijiro da ayyukan da muka aikata tun daga wancan juma'a har zuwa ranar alamis da za ta dace sai an nuna ma iyayenka ko Allah ya sa na ga doka na shin a cikin doka na rubuta hadisi ina karatu na gan sai na rubuta shi to haka iyayenmu da yawa wasu ba sa jin daɗin abin da muke aikatawa ba da yadda sakon zai iso mu babu saboda wani idan ya idan mahaifin ya ga irin abin da yake aikatawa zai ce ma kai wannan ba ɗan shi ba domin a yaƙinin mahaifin shine a zuri'an shi ba za a taɓa samun mutumin da zai haka ba ko ba haka ba Allah mun tuba Allah ka yafe mana yan wakan da suka guda bayani mun san kowa da uzurinsa za mu tsaya a nan sai kuma Allah subhanahu wataala ya kare ya kara kai mu rana ita yau shi ake irin wannan karatu shi wayancin karatun juma'a shama'il muhammadiyya asabar karatun fiqh yau lahadi yau karatun sufanci sufanci nan shine hakikanin musulunci ko kaga mun faɗa wani abu a karatunmu ne wanda ba musulunci ba to yana da matukar muhimmanci ka fahimci wannan Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم